الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne ku kuma mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 18 ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ku ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai idan aka gayyaci mutum inda bai dace ba a ce an je an gane ko abin da Allah bai yarda da shi ba kamar abu wanda yake na saba masa shin zai iya zuwa baya halatta mutum ya je domin kafa amana ce dole mutum ya kame kafarsa game da duk inda bai dace ba a ce karka taka ka je da kafarka sai inda Allah yake so a je yake yarda da shi don haka duk wanda yake wanda bai dace ma a shari'a wanda tsantsar saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne to baya halatta musulmi ya ji gari ko don haka wannan kenan misali ne duk inda ya kasance taro ne na bidi'a to baya halatta mumini ya ji na'am
wai wanda ya bar ya shi har ta kai jinin al'ada wai ne mazamin shi a ciki
to wannan daga jin shi kasan dai ba faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bace wai duk wanda ya kyale diyar shi har ta fara al'ada ba tare da ya aurar da ita ba wai yayi maza ya kama mazaunin shi a gidan wuta daga jin wannan hadisi ya saba ma hankali lalle shari'a ta tabbatar da halaccin auren da yarinya karama wadda ma bata fara wadda bata fara al'ada ba shari'a ta ba da damar ana iya auren da ita kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yakun ubangiji ta'ala yace matan da suka yanke kauna game da zawar jinin al'ada saboda dattijantaka iddarsu wata uku ne hakanan wallahi lam yahidu matan da basu fara yin al'ada ba saboda yarinta ubangiji ta'ala ya ce in an sake su suma iddarsu wata uku ne za su lissafa daga ran da aka sake su wannan aya tana tabbatar da halaccin auren da yarinya karama an gane ko wadda bata fara al'ada ba saboda ita ce a nan Allah ya kayyade cewa al'ada ya bayyana cewa al'adar ta wata uku ne daidai daga ran da aka sake ta kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma wuce a lissafa akan haka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul jihadi wasiya littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen jihadi mun tsaya ƙarshen babi na 36 wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fadula ta azumi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah shi ne mana ya zo mana da hadithin abu sa'id al-kudri Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa man sama yawman fi sabilillahi manzon Allah ya ce duk wanda ya azumci daidai da yini ɗaya fi sabilillahi a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ko kuma fi sabilillahi wato saboda Allah ba'adallahu wajhahu anin nari saba'ina kharifa ubangiji ta'ala zai nisanta fuskarsa da barin wutar jahannama tafiyar shekara saba'in lafazin fi sabilillahi a farko abinda zai karba wannan lakabi shine jihadi don haka yin azumi a cikin hali na jihadi yana da fabula wadda take mai girma amma dai a nan ya zamanto azumin ba zai janyo rauni ga mayaki in har zai sabbaba masa rauni to rashin yin azumin shine ya fi dacewa wanda kar mu manta hadisi ya gabata abu dalha allah ya kara masa yadda kwata-kwata a zamanin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama wato baya yin azumi azumi na nafila sai a ƙarshen rayuwarsa lokacin da girma ya cin masa a lokacin nan ya fara yin azumi na nafila ba don komai ba domin shi ya fifita jihadi wato akan azumi na nafila saboda kar azumin ya sabbaba masa rauni to amma in har mutum ya tabbatar da azumin ba zai sabbaba masa wani rauni to anan an so ya yi azumi a yaki wanda yake na ɗaukaka addinin Allah domin ya ribanta da irin wannan fabula da ake samu tare da cewa lafazin fi sabilillahi malamai suka ce lafazi ne wanda yake haɗaɗɗe me ake ni da fi sabilillahi ai fi da'atillahi game da yi ma ubangiji subhanahu wata'ala da'a kenan wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke fa'idantar da mu fadula ta azumi sakamakon duk wanda ya yi azumi ɗaya da kyakkyawar niyya to Allah zai nisanta tsakanin shi da wutar jahannama tafiya shekara saba'in azumi ɗaya tak don haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wani hadisi ya bayyana mana cewa azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wutar jahannama shi ne yake cewa wasan junna azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wuta kaga shi ne a nan kenan azumi ɗaya ya nisanta bawa gabarin wutar jahannama tafiya shekara saba'in haka a wani hadisi ingantacce maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya azumci daidai da yini ɗaya saboda Allah ubangiji ta'ala zai sanya wata ganuwa tsakanin shi da wutar jahannama faɗin wannan ganuwa maza Allah ya ce ya kai faɗin abin da ke tsakanin sama da ƙasa za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب فضل النفقة في سبيل الله قال حدثني سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى an yahaya huwa bin abi kasir an abi salama huwa bin abdurrahman ibn auf أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة, الج... خزنة الجنة كل خزنة باب أيفل هلم قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال أنا عطاء بن يسار أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإهداهما وصلنا بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير ثم إنه مسح عن وجهه الرحباء فقال أين السائل آنفا أو خير هو ثلاثة إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإنه كل ما ينبت الربيع يقتل هبطا أو يلم إلا آكل إلا آكل إلا آكلة القدر أكلت حتى إذا امتدت خاسرتاها استقبلت الشمس فطلتت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال قدرة حلوة ونئم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fabula ta ciyar da dukiya a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ko kuma mu ce a duk wata hanya wadda take ta ɗaukaka addinin Allah wanda ayoyi na alkur'ani da dama sun wuce a lissafa waɗanda suke kwaɗaitar da muminai da zaburar da su da ƙara musu ƙarfin gwiwa akan cewa su saka daga cikin abin da Allah ya azurta su na dukiya a hanya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na ɗaukaka addininsa shi ne anan malam ya yi babi na musamman wanda ke bayani game da fadula ta ciyar da dukiya a hanya ta ɗaukaka addinin Allah shi ne ya zo mana da hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana an faɗa zaujaini fi sabilillahi maza Allah ya ce duk wanda ya ciyar da dangi biyu an gane ko daga cikin abubuwan da ake ciyarwa ko ma menene fi sabilillahi a hanya ta ɗaukaka addinin Allah lafazin zaujain wato lafazi ne wanda yake musanna mufradinsa shine kenan zaujun abinda ake ni da zaujun a nan shine wato asin ma'ana dangin wani abu ke an gane ko ko ka ce nau kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkaru ko kuma subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun shine ya ce mana an faka zauje ne ma'ana duk wanda ya ciyar da wato nau'i biyu daga cikin koma mai nene abin da ake ciyarwa kenan ba ana nihin ma'aurata biyu a ana nihin nau'i biyu kenan daga cikin abubuwan da ake ciyarwa shine yace man anfaqa ne duk wanda ya ciyar da wato dangi biyu daga cikin abubuwan da ake ciyarwa fi sabilillahi a hanya ta ɗaukaka addinin Allah da aku khazanatul janna wato masu tsaron aljanna a ranar kiyama za su kiraye shi sai ce kullu khazanati babi ma'ana dukkan masu tsaron kowace kofa saboda ita aljanna tana da kofofi guda takwas kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin da yake cewa liljannati samaniyatu abwabi fiha babu yuqalu lahu rayyan aljanna tana da kofofi takwas za Allah ya ce daga cikin kofofin takwas akwai kofar da ake kiranta da suna ar-rayyan haka a hadisin Umar Allah ya kara masa yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi arwalla ya kyautata arwallarsa bayan gama arwallar ya ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shine yace futihat lahu abwabul jannati samaniya yadkhulu min ayyiha sha'a za a buɗa masa ƙofofin aljanna guda takwas a ranar kiyama sai ya darje duk wanda yi wannan addu'a bayan gama arwallah don haka waɗannan hadisai suna tabbatar mana adadin ƙofofin aljanna takwas ne to shine a nan ya ce duk wanda ya ciyar da nau'i biyu daga cikin abubuwan da ake ciyarwa fi sabilillahi a hanya ta ɗaukaka addinin Allah da ahu khazanatul janna wato masu tsaron aljanna za su kiraye shi sai ya ce kullu khazanati babi an gane ko ma'ana dukkan masu gadon kowace kofa sai sun kiraye shi me za su faɗa aiful shine ma'ana yawa ne wannan kamar yadda al'imamul khattabi yake faɗa cewa wato ism ne wanda yake murakkam kenan tarhim ne na fulan shine ce aiful ayya fulan yawa ne za su faɗa su kirayi sunansa halumma sai su ce zo da maza halumma zo da maza ƙala abubakar abubakar allah ya ƙara masa yadda sai yake faɗa ya ce ya rasulallah ya manzon allah za ka labi latawa alaihi wannan mutumin da aka kiraya ya ce lalle wannan babu tabewa babu hallaka tare da shi in aka ce attawa shine hallaka latawa alaihi ma'ana babu hallaka a kansa duk mutumin da masu tsaron aljanna a ranar aljanna a ranar kiyama suka kiraye shi suka ce wani matso da maza to wannan mutumin kwata-kwata babu hallaka a kan shi kene ya tsira a wannan yini shi ne ce za ka labi latawa alai wannan shi ne mutumin da babu wata hallaka babu wata tabewa tare da shi faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da abubakar inni la arju an takuna minhum yace lalle ni ina fatan ka kasance daga cikin su ma'ana waɗanda za a kiraya a ranar kiyama cewa su yi maza su matso lokacin da aka bude kofar aljanna idan haka a takaice wannan hadisi yana fa'idantar da mu fadla ta ciyar da dukiya a hanya ta ɗaukaka addinin Allah a nan fa ana bayanin mutumin da ya ciyar da nau'i biyu don haka a nan abin da muke so mu gane ana buƙatar mutum ya ringa canzawa ma'ana duk inda ake da buƙatar a saka dukiya a hanya ta ɗaukaka addinin Allah to mutum ya yi ƙoƙari ya saka an gane ko in misali ana buƙatar wasu abubuwa da dama to inda hali ka yi ƙoƙari duk abin da ake buƙata ka zo da shi kaga a nan ana bayanin nau'i biyu na abin da ake ciyarwa idan mutum ya ciyar da shi a hanya ta ɗaukaka addinin Allah wanda a farko dai a nan shine jihadi to masu gadin aljanna za su kiraye shi su ce masa yawa ne halumma zo da maza abubakar ya ce ya rasulallahi wannan mutumin da za a kiraya wannan kwata-kwata babu hallaka a kansa ma'ana ya tsira maza Allah ya ce lalle ina fata kai abubakar ka kasance daga cikinsu sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin abu sa'id al-khudri kenan wannan yana nuna mana kenan ciyar da dukiya a hanya ta ɗaukaka addinin Allah sababi ne daga cikin sababba na dacewa da gidan aljanna a ranar kiyama sannan hadisi na biyu a baban hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda wato yana faɗa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kama alal mimbar manzon Allah ya hau kan mimbarinsa ya tsaya faƙala sai yake faɗa ga jama'a ya ce inni aksha alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min barakatil ard manzon Allah ya ce ku san da cewa kadai abinda nake ji muku tsoro bayana manzon Allah ya ce abinda za a buɗa muku na albarkatun ƙasa gane ko na albarkatun ƙasa yadda za a arziki zai zamanto ko ina gaya arziki da wanda ake furcikowa daga cikin ƙasa da ruwan da Allah yake saukarwa a yi noma da sauransu maza Allah ya ce iya abin da nake ji muku tsoro bayana shine abin da za a buɗa muku na albarkatun ƙasa wanda yana daga cikin alama daga cikin alamomi na alkiyama shine yawaitar dukiya a hannun jama'a maganar irin wannan bakin talauci tuntuna an riga an wuce shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi bayani irin wannan wahala da kangi na rayuwa da mazan jiya suka gani to wannan an riga an wuce shi shine anan yace iya abin da nake ji muku tsoro bayana manzon Allah yace ma yuftahu alaikum min barakatil ardh abinda za a buɗa muku na albarkatun ƙasa shine arziki ko ina gaya thumma zakara zaharatar duniya maza Allah sannan sai ya ambata wato ƙawa ta rayuwar duniya wanda wannan ƙawa ta rayuwar duniya shine kenan abinda wato ake buɗa ma jama'a na albarkatun ƙasa domin a wata riwaya an tambaye shi aka ce masa wa ma barakatul ard ya rasulallah menene albarkatun ƙasa ƙala sai ya ce zaharatu duniya ƙawa ta rayuwar duniya me ake nihi da ƙawa ta rayuwar duniya dukkan wasu abubuwa tarkace waɗanda suke na amfani na rayuwa shi ne ya ce fabada abi ihdahuma wa sanna bil ukhra zan Allah ya fara da ɗayar sannan kuma ya biyanta wato da ta biyu an gane ko shine kenan lokacin da ya yi bayani game da ita kawa ta rayuwar duniya sannan kuma sai ya yi bayani game da abin da yake biyowa baya faƙaɓa rajulun sai wani mutum ya tashi ya tsaya faƙada sai ya ce ya rasulallah ya manzan Allah a waya a tilkhairu bi shar ya rasulallah yanzu alkhairi ya zo da sharri tunda shi wannan sahabi a iya fahimtar shi waɗannan albarkatu na ƙasa da Allah zai buɗa ma bayansa ma'ana ƙawa ta rayuwar duniya ai ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala to yaya za a yi kuma ni'ima ta zamanto ukuba ta zamanto azaba shine yace a waya ati da khairu bi shar yanzu alkhairi ya zo da sharri ma'ana wannan ni'ima ta zamanto sharri tunda manzo Allah ya ce yana ji musu tsoro iya abin da yake ji musu tsoro to shine anan sai yake kan shi ya daure sai yake cewa a waya ati da khairu bi shar yanzu alkhairi ya zo da sharri tunda ita ni'ima ta rayuwar duniya wannan kawa ta rayuwar duniya ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala to yaya za a yi ta koma uku ba har a ringa ji mana tsoronta fasakata anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su yi shuru bai amsa masa ba kulina yuha ilaihi muka ce mai yiwa wahayi ne ake yiwo masa kyalewar da yi wahayi ne ake yiwo masa saboda sahabbai zamansu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yau da gobe sun fahimci alamomi waɗanda suke na saukar wahayi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da zaran sun ga ya shiga cikin irin wannan yanayi to sukan fahimci cewa wahayi ne ake yi masa wanda karmin wanta hadisi ya gabata wanda ya alabunu umayya Allah ya kara masa yadda yake cewa umar yake cewa wallahi ni ina so in ga yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya yake kasancewa lokacin da ake saukar masa da wahayi to aka yi dace ana cikin tafiya wato wani al'amari ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar sa ta canza lokacin da ake yi masa wahayi umar da ya fahimci haka sai ya kirayi ali ibn umayya ya ce cigiyarka ta samu zo ka gani shine a lokacin nan sun rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani mayafi a lokacin nan sai ya daga ya ga yanda yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kasancewa lokacin da wahayi yake saukar masa to shine anan da yi shiru shine sai yake cewa qulna yuha ilaihi muka ce mai yiwa wahayi ne ake yi masa wa sakatan nasu mutane suka yi shuru ka anna ala ru'usihim tsaira wato ka ce tsuntsu ne ya sauka a kan kawunansu ma'ana saboda nutsuwa kenan domin duk mutumin da tsuntsu ya sauka a kansa za ka ga ya yi konsantire ya kame ma'ana baya so ya motsa domin ya tabbata yana motsawa wannan tsuntsu tashi zai yi wanda wannan yana nuna mana tsantsar ladabi na mazan jiya game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yadda suke samun nutsuwa a gunsa musamman a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake ba su labari sukan samu nutsuwa tamkar kace tsuntsu ne akan kawunansu shi ne ce ka anna ala ru'usihim tsaira kace tsuntsu ne a bisa kawunansu saboda nutsuwar da suka yi thumma innahu masaha an wajhihi rahaba sannan manzon Allah sai ya shafe zufa wato gabarin fuskarsa ma'ana ya shafe jibi wanda daman Aisha ta faɗa wanda kar mu manta a cikin kitabu Badil Wahayi take cewa lalle wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi kan sauka gare shi a cikin yini wanda yake na tsananin sanyi sanyin da ake kiran shi hunturu ta ce wa inna jabina hula ya tafassado araka goshin shi yana faso da jibi ga yini ne fa wanda yake mai tsananin sanyi to amma in wahayi ya sauka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga goshin shi yana faso da jibi zufa tana tsagowa shi ne anan ya ce hatta innahu thumma innahu masaha an wajhihi ruhaba wato sannan sai ya shafe zufa wato gabarin fuskarsa faƙala sai manzon Allah ya ce aina sa'ido anifa kaga anan kenan ya tabbatar da wahayi ne aka yi masa faƙala sai ya ce aina sa'ido anifa manzon Allah ya ce ina mai tambaya ɗazu wanda yake tambayar cewa a waya a tilkairu bishar sai ya ce gani ya manzan Allah ƙwada sai manzan Allah ya ce masa a wa khairun huwa yanzu dukiya a hakika tsantsar alkhairi ce sai da manzan Allah ya maimaita su uku a wa khairun huwa yanzu dukiya tsantsar alkhairi ce an gane ku shi barakatul arqi dukiyar da Allah zai buɗa ma bayansa shin wai tsantsar alkhairi ne shine maza Allah yake tambayar shi ana sai ya ce masa inna alkhaira la ya'ti bi khairi yace lalle fa shi alkhairi baya zawwa sai da alkhairi in dai alkhairi ne a hakika to babu abin da yake biyo baya sai alkhairi dukiya alkhairi baya zama sharri sai da wani abu sai sababin wani abu da yake bujirowa don haka ita dukiya alkhairi ce amma wani abu yakan iya bujirowa ya maida ta ta zama sharri a duk lokacin da Allah ya azarta mutum da dukiya ya yi kankam da wannan dukiya baya ciruwa baya fitar da haƙƙin Allah ta wannan dukiya ta zame masa bala'i da musiba. ko kuma mutumin da Allah ya wadata shi ya kasance wannan dukiya kuma yana sarrafa ta akan ayyuka na sabon Allah to shi ma wannan dukiya ta zame masa wato bala'i da musiba haka kenan wannan a abin da Allah ya kaddara alkhairi baya zama sharri kamar yadda sharri baya zama alkhairi sai dai a sababin wani abu da yake bujirowa yanzu misali idan ka ɗauki wuta wuta sharri ce kamar yadda ya faɗa qul afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum annaru wa'adaha Allahu allazina kafaru amma wani abin in ya bujiro kuma takan iya zama alkhairi yanzu misali makeri sana'ar shi sai da wuta in ba wuta ya za a yi kira ta hanyar wannan wuta zai sanya karfe ya narkar da shi in ya so ya kera shi akan abin da yake nufi ya kera kenan sai dai wani abu da yake bujurowa amma alkhairi har kullum yana nan a matsayin shi na alkhairi kamar yadda Allah ya kaddara amma in wani al'amari ya bujuro to yakan iya rikida shi ya maida shi sharri ga haka kamar yadda yake cikin wata riwaya cewa inna alkhaira la ya'ti bi sharri lalle alkhairi baya zawwa da sharri kamar yadda anan yace inna alkhaira la ya'ti illa bil khair lalle alkhairi baya zawwa sai da alkhairi kwatancin sa sai yace wa innahu kullu ma yunbitu rabiu manzo Allah yace lalle al'amarin dukkan abinda wato ruwan sama ke tsirasuwa idan aka ce arrabi ita ce damuna kenan wanda kar mu manta bayani ya gabata fusulus sana arba'atun ma'ana wato yanayi na shekara kala hudu ne yanki hudu ne akwai kenan arrabi ita ce damuna sannan akwai alkharif shine kaka sannan akwai ashita shine dari sannan akwai asaif wato shine rani tare da cewa a hausa an ƙara na hudu shine bazara kenan na biyar bazara ita kuma gabanin damuna ne to shine anan sai yake cewa wa innahu lalle al'amarin kullu ma yumbitu rabi'u dukkan abinda wato damuna take tsirasuwa ko kace ruwan sama yake tsirasuwa ya qatulu habaqan aw yuli wato yakan kashe dabba hababan wato shine saboda kumburi auyulinmu ko kuma ya kusantar da ita zuwa ga hallaka idan aka ce alhabab wato shine kumburi wanda yake na ciki a sababin cika ciki da abinci ko kuma cin abin da wato bai dace ba ba yanayin shi wanda ya ci abinci daman ɗayan biyu ne abin da yake kumbura ciki yan ma ya kasance mutum ya ci cin da ya wuce ka'ida ko kuma ya ci abin da bai dace ma jikin shi ba shi ne ya ce wa innahu kullu wa innahu kullu ma yumbitu rabi'u ya ce lalle ne lalle al'amarin ya ce dukkan abin da wato damuna take tsirasuwa ya katulu habaqan aw yulimmu a wata nuska akan samu ma ya qatulu habaqan aw yulimmu amma as-sawab kenan ya qatulu habaqan aw yulimmu yakan kashe a sababin kumburin ciki aw yulimmu ko kuma ya kusantar da abin zuwa ga hallaka sai yace illa akilatul khadr illa akilatul khadr sai dai dabbar da take cin tsangon ciyawa akalat wadda ta ci ta ci hatta izamtar da khasirata wato idan tsatsanta wato ya miƙe gane ko ma'ana duk wata komada ta taso kenan ta ci istaqbalatu shamsa in ta ci ta ci ita wannan dabba sai ta je ta fuskanci rana ta je ta shiga cikin rana in ta shiga cikin wannan rana sai ta ringa burgima ta ringa burgima sannan tana tuka menene tuka shine sai ta ringa maido wannan ciyawa bakinta kuma tana koma taunawa fasaladat wato sai ta yi zawon abinda ta ci wannan na ciyawa idan aka ce asalat wato shine zawo an gane ku shine suke cewa alga'id gairul mutamasik kenan bayan gari wanda baya tsayawa bayan gari wanda baya tsayawa ku shine zawo ma'ana in ta ci ta ci ta ci ita dabbar sai ta je ta shiga cikin rana in ta shiga cikin rana wannan gumin rana in ya buge ta sai ta dinga tuka tana tuka tana maido wannan ciyawa tana taunawa kai tsaye sai cikin ya saka in ya saka sai ta zawaye duka abin da ta ci idan ta yi zawo wa balat maza Allah ya ce kuma ta yi bawali sun marata a sannan kuma sai ta koma hallo ta yi ta kiwa ta yi ci wannan kenan dabba wadda take mai wayo mai dubara in ta ci ta ci ta ci ta ci to sai ta je ta yi birgima ta yi birgima ta shiga rana sannan sai ta yi tuka sai ya zamanto ta yi hutsari ta yi zawon tutun duk ciyawa da ta ci in ta gama kuma hannu sai ta koma ta je ta ci gaba da kiwo wannan kenan wadda kenan ta kusa hallaka amma ba ta hallaka ba shine sai ya ce wa inna hazal mala ya ce lalle ita wannan dukiya da kuke gani maza Allah ya ce hadiratu wato abu ce wadda take tsanwa-tsanwa me ake nihi da tsanwa ma'ana abu ce wadda take kyakkyawa mai kayatarwa larabawa sukan yi amfani da lafazin tsanwa akan duk wani abu wanda yake mai kyau saboda shi launi wanda yake tsanwa ya fi kayatar da ido ya fi kayatarwa a wajen gani shine ya ce inna hazal mala wa inna hazal mala lalle ita wannan dukiya hadiratu manzo Allah ya ce abu ce kyakkyawa hulwatun kuma abu ce mai zaki sai ya ce wa ni'ima sahibul muslim ma dallada wato ma'abucin musulmi ma'ana ita ce dukiya ma'ana dukiyar da take hannun musulmi manzo Allah ya ce ma dallada ita liman akaza hu bi haqqihi ga musulmin da ya nemi wannan dukiya da haƙƙinta ma'ana ya nema ta hanyar da Allah ya shar'anta a nema faja'alahu fi sabilillah kuma ya saka dukiyar a hanya ta ɗaukaka addinin Allah wal yatama kuma ya ciyar da marayu wal masakin da miskinai maza Allah ya ce madalla da wanda wato dukiyar shi ta kasance irin haka ma'ana ya nemi dukiya ta hanyar da Allah ya halitta masa ya nema kuma da ya nemi wannan dukiya wato bai yi taurin hannu ba duk inda Allah ya yi umarnin a saka dukiya to yana kokari ya saka ya fitar da haƙƙin Allah maza Allah ya ce madalla da wannan shine ya ce wa ni'ima sahibul muslim yake ne da sahibul muslim ai shine malul muslim dukiya ta musulmi maza Allah ya ce madalla da ita sai ya ce liman akazahu bi haqqihi amma ga musulmin da ya neme ta kenan da haƙƙinta an gane ko mutumin da ya nemi dukiya ta hanyar da ya halatta a nema kaga wannan yabo ne ga wanda Allah ya masa dace ya ringa tara dukiya ta hanyar da ya halatta don haka abun aibi ne da fallasa da Allah wadai ya zamanto mutum a ce yana neman dukiya ta hanyar da bai halatta ba to ko da ka nema ta hanyar da ta halatta a nema to ka tabbata cewa akwai abu na biyu na jiran ka shine fitar da haƙƙin Allah shine don haka anan yace faja'alahu fi sabilillahi ya saka dukiyar a hanya ta ɗaukaka addinin Allah wal yatama ya ciyar da marayu wal masakin da waɗanda suke mabukata sai ya ce wa mallam ya akuzha bi haƙƙihi duk wanda bai karɓu bai nemi dukiya ba da haƙƙinta fa huwa kal akil alladhi la yashba manzo Allah ya ce misalin sa tamkar wanda ke ci ke yana ci yana ci yana ci amma baya goshi yanzu misali idan ka ɗauki wancan misali na biyu wancan misali da maza Allah ya sanya mana misali ne wani mai neman duniya shi mai kwaɗai akan duniya kullum ci yake kullum nema yake nema yake amma dukiyar ba ta isa shi wanda shi na farkon wanda ya ci ya ci ya ci kawai nema yake a wajen neman zai hallakar da kanshi wanda ya nemi dukiyar ya tara dukiyar ya tara dukiyar wannan dukiya sai ta kai shi tamkar dabbar da za ta ci ta ci ta ci ta ci ciki har ya kumbura shi kenan sai ta mutu ko kuma wanda shi ya nema in ya nema kin to maimakon cewa ga inda ya kamata a ce ita dukiyar ya nema kuma ga yanda ya kamata a ce ya saka ta kenan in ya ci ya ci ya ci kenan wannan kamar misalin mumini kenan shi in ya nema yakan yi kokari ya saka ta a inda ya dace kuma sannan hannun sai ya koma ya nema kenan don haka shine ya ce lalle ɗayan biyu ne abinda damuna take tsirasuwa akwai in ma ya kashe mutum ma'ana shine ya kumbura mutum ko kuma ya kusantar da shi zuwa ga hallaka kenan wannan misalin wanda kawai hammin shi shine wato rayuwar duniya kenan dan haka ita duniya lalle ba a hana mutum ya nema ba amma kar ya zamanto hammin shi ita ce dan haka shine a nan manzon Allah ya nuna cewa shi mai neman duniya ma'ana mai neman dukiya maza Allah ya ce wanda yake neman ta ba tare da haƙƙin ta ba cai kal akilin ladhi la yashi ba tamkar wanda yake ci ne amma baya goshi gane ko tamkar wanda yake ci baya goshi sai ya ce wa yakunu alaihi shahidan yawmal qiyama kuma dukiyar wato za ta zamanto mai shaida a kansa a ranar kiyama dukiyar Allah zai bata izinin yin magana ta yi magana ta faɗi cewa ga ta inda aka nemo ta waliya zubillahi ta zamanto mai shaida a kan shi a ranar kiyama don haka a shahida a nan da ya ce fa ja'alahu fi sabilillahi mutumin da kenan ya nemi dukiya da haƙƙinta kuma ya saka dukiyar a hanya ta ɗaukaka addinin Allah wannan kenan yana fa'idantar da mu mustahabbancin ko kuma fadala ta ciyar da dukiya a hanya ta ɗaukaka addinin Allah wanda hanya ta farko kenan shine shihadi babu fadli man shahaza ghaziyan aw khalafahu bi khayr قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين هو المعلم قال حدثني يحيى وابن أبي كثير أنه قال حدثني أبو سلمة أنه قال حدثني بصر بن سعيد أنه قال حدثني زيد بن خالد هو الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه فقيل له فقال إني أرحمها قتل أخوها معي wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fagula ta wanda ya shirya mayaki ma'ana kenan ya tanada masa guzurin da zai fita da shi ko ya tanada masa an gane ko kan wani abin hawa abin da ya shafi makami da sauransu aw khalafahu bi khairi ko kuma ya maye masa a cikin iyalinsa wato da hali wanda yake na kwarai ma'ana abin da shi mutum yake ɗauka na nauyin iyalinsa to ya fita fagen daga kenan wani ya maye masa game da kula da iyalinsa shine a nan kenan za mu ga fadalar duk wanda ya kasance akan ɗaya daga cikin halayen nan guda biyu in ma ya tana dama mayaƙi kenan guziri ko kuma ya maye masa game da iyalinsa kenan nauyin iyalinsa ya ɗauka har aka kai lokacin da Allah ya dawo da shi shi ne anan malam ya zo da hadisin zaid ibn khalid al-juhani Allah ya ƙara masa yadda na faɗa lalle munzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahaza ghaziyan duk wanda ya shirya mayaki ta shihizul gazi shine in ma ka bashi makami ka bashi abin hawa ka bashi guziri wanda zai fita da shi maza Allah ya ce man shahaza gaziyan duk wanda ya shirya mayaki fi sabilillahi yaki na ɗaukaka addinin Allah faƙar gaza maza Allah ya ce tabbas wato shi ma ya yi yaki ma'ana ladan da Allah yake ba mayakin shi ma haka za a bashi ba tare da an tauye komai daga cikin ladan mayakin shi ma za a bashi lada cikakke wa man khalafa ghaziyan maza Allah ya ce duk wanda ya maye ma mayaki game da iyalinsa kenan ya ringa kula da iyalinsa yana daukan ɗawainiyarsu har Allah ya dawo da mayakin ko kuma Allah ya karɓi rayuwarsa shine ce wannan wa man khalafa gaziyan duk wanda ya maye ma mayaki fi sabilillahi mai yaki na ɗaukaka addinin Allah bi khairin ya maye masa da hali na kwarai game da iyalinsa maza Allah ya ce faƙar gaza shi ma tabbas ya yi yaƙi ma'ana yana da lada cikakke kenan lokacin da mutum ya fita fagen daga wanda kar mu manta hadisi ya gabata maza Allah ya masalta mana cewa tamkar mutumin da ke sallah ke azumi har a kai lokacin da shi mayakin zai dawo to shine zai yi daidai da mayaki a wajen lada shine yake cewa misalin mayaki fi sabilillahi shi ne ya ce kamasal yake cewa kamasal qa'imin sa'imin lazi la yafto au kama kala kamar misalin mai sallah ne mai azumi wanda baya yankewa to haka shi wanda ya kula da iyalin mayaki game da duk abin da suke da bukata da shi na ɗawainiyar rayuwa kamar yadda shi mai gida yake ɗauka to har Allah ya dawo da shi ko kuma har Allah ya karbi rayuwarsa to yana da lada cikakke shi ma ladan yaƙi tamkar yaji yayi a ga a takaice wannan hadisi yana kwaɗaitar da mu cewa duk wanda Allah ya hure masa to ya kamata ya yi ƙoƙari wato ya ɗauki irin wannan ɗawainiya shine ba mayaƙi guziri wato ko kuma mai masa wato game da iyalansa wanda dama yana daga cikin awa'iq abubuwan da suke kasalantar da mutum su hana shi fita fagen daga kasancewar in ya waiwaye baya to a nan kasancewar ya samu wanda zai kula da iyalin kaga a nan kenan fita fagen daga zai iya zame masa abu ne wanda yake a sauƙaƙi sannan hadisi na gaba hadisin anas dan malik allah ya ƙara masa yadda yake faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yadkhulu baitan bil madinati babu wani gida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawan shiga a birnin Madina gaira baiti ummu sulaim wato sai dai gidan ummu sulaim ma'ana lalle baya shiga gidan da manzon Allah ya fi yawaita shiga a birnin Madina shine gida na ummu sulaim shine yace lam yakun yadkhulu baitan bil madinati gaira baiti ummu sulaim wato babu wani gida a birnin Madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shiga in ba gidan ummu sulaim ba illa ala azwajihi sai dai gidan gidajen matekin shi kawai gidajen matan shi waɗannan su ne iya gidan da manzon Allah yake shiga amma duk wani gida a birnin Madina manzon Allah bai cika shiga shi ba in ba gidan ummu sulaim ba shi kadai ne gidan da manzon Allah yake yawaita shiga gidan su Anas dan Malik faqala sai aka tambaye shi sababin abin da yake yawaita shiga ko kuma ya bayyana illar da ta sa yake yawaita shiga gidan ummu sulaim sai ce inni arhamuha maza Allah ya ce ina tausaya mata ne ina tausaya mata ukila akuha mai maza Allah ya ce domin dan uwanta an kashe ni an kashe shi ne tare da ni dan uwanta shine wato haram ibnu milhan an gane ko haram ibn milhan wanda karmu manta akwai ummu haram wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidanta yake shiga gidanta wanda ita ƴar uwar ummu sulaim ce an gane ko wanda duka ƴan uwan juna ne dan haka kuma abu akwai ihtimalin cewa a cikin gida ɗaya suke ita ummu sulaim da ita da ummu haram to shine gidan da manzon Allah yake yawaita shiga shine sai yake cewa inni arhamuha ina tausaya mata ne manzo Allah ya ce kutila akuha mai wato an kasan an kashe dan uwanta tare da ni lalle shi haram wato ibnu minhan ba a kashe shi ba a yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe shi ne a bi'irul mauna mauna bi'irul mauna kar mu manta wanda mahaddata ne na alqur'ani mutum 70 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wanda aka yaudare su aka kashe su wanda kenan a nan ma'i an kashe shi ne kenan a cikin yi mun da'a kenan a cikin umarni na domin ni ne na tura su ko kuma ai kutila ma'a askari an kashe shi ne tare da cewa ma'i ai ma'a askari tare da wato su ne sojoji na aka kashe shi shine anan abin da yasa manzon Allah yake yawaita shiga gidanta yace domin ina tausaya mata menene yake nihi anan kenan bibiyarta da kula da ita kenan da halin da take ciki kenan anan hadisin yana fa'idantar da mu kenan mai ma iyalin mayaki kenan da alkhairi sawa'an kenan yana raye yana fagen daga ko Allah ya karɓi rayuwarsa kenan anan ana nuna mana kar abin ya takaita kenan akan lokacin da ya fita kenan ko da Allah ya karɓi rayuwarsa ya kamata a ce mutum ya maye masa to irin ladan da zai samu haka Allah subhanahu wata'ala zai ba mutum باب التهند عند القتال قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن انس انه قال وذكر يوم اليمامه قال اتى انس بن مالك رضي الله عنه ثابت بن قيس وقد حسر أنف كذيه وهو يتحنط فقال يا عم ما يحبسك ألا تجيء قال الآن يا ابن أخي وجعل يتحنط يعني من الحنوط ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس فقال هكذا عن وجوهنا حتى ندارب القوم ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما عودتم أقرانكم رواه حماد عن ثابت عن أنس wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abin da ya zo wato na shafa turare inda likital wato a lokacin yaƙi idan za a fafata da abokan gaba to ba laifi mutum yakan iya shafe jikinsa da turare ko kuma kenan mustahabbancin kenan shafe jiki da turare idan aka ce attahannud wato shine shafa turare kenan alhanud wato shine turare wanda ake masa hada-hada kenan a gauraya a kawo kala kaza da kala kaza a hada su domin su ba da wani ƙanshi wanda yake na daban shi ne ake kira alhanu shi ne ana malam sai zo mana da hadisin musa bin anas yake faɗa yake ba da labari game da ranar yakin yamama shi yakin yamama ya kasance ne a zamanin abubakar allah ya ƙara masa yadda wanda aka yaƙi musailamatul kazzab da shi da mabiyansa wanda ya yi da'awar cewa shi ma annabi ne Allah ya turo shi to a ranar yakin anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya je ma sabit ibn qais ibn shammas Allah ya kara masa yadda wa kada hasara an fakizaihi wato ya kware zanansa wato gabarin cinyarsa kenan ya kware cinyar shi a waje wa huwa ya tahannar ma'ana yana shafa turare duka jikin shi wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilan waɗanda suka tafi akan cewa cinya ba al'aura ba ce sai dai a magana mafi rinjaye cinya al'aura ce baya halatta mumini ya bayyanar da cinyarsa kamar yadda hadisi ne ingantacce za Allah yake cewa alfakizu aura cinya al'aura ce shine yace wa qad hasara anfaki zaihi ma'ana ya kware cinyoyinsa wa huwa yatahanna wato yana shafa turare fa qala sai yake fada shi Anas yace masa ya am yace ya kai amina wanda wannan kalima ce ta girmamawa dattijo shine larabawa sai su ce ya am an gane ko ba dan cewa akwai alaka ta danganta tsakanin shi da shi kamar duk wanda yake ya girme ka sai ka ce masa am kamar yadda dai a yaren hausa dai duk wanda ya girme ka haka ka ce masa baba me ka ce nihi da baba ma'ana girmamawa ce shi ne ce masa ya am ma ya habisu ka Allah ta jiya ya ce me ya tseda ka har yanzu baka je ba kauta ba me ya tseda ka har yanzu baka je ba kala sai ya ce al'ana ya buna aki ya ce ya kai dan uwana ya haƙuri ya ce yanzu zan fita yanzu zan je wa ja'ala ya tahanna wato sai ya ci gaba ya- da shafa turarensa sai ya ce ya ani minal hanud abin da yake nihi ya tahanna minal hanud wato daga turare, ta- turare kenan don karka ɗauke shi akan himba himba ita ce alkama kenan don karar tunanin mutum ya tafi akan wani abu na cewa ya tahannad yana ma'ana sarrafa alkama a ya tahannad ma'ana minal hanud yana shafa turare ne thumma ja'a fa jalasa wato sannan sai ya zo ya zauna fa zakara fil hadisi ya ambata a cikin hadisin shine inkishafan minan nas wato watsewar mutane a ranar yakin yamama yanda jama'a ta muminai suka kare suka ja da baya da gudu faƙala sai shi sabit ibn qais ibn shammas sai yake cewa haka za an wujuhina hatta nudaribal qaum sai yake cewa ku ba mu fili ku ba mu fili mu mu je mu wato bugi mutane mu je mu sare su ma'ana mutane sun ja da baya sun tsorata sun firgita shi kuma ya tun karo sai yake cewa shi ne yake cewa haka za an wujuhina me yake nihi da haka za ma'ana ku ba mu fili mu mu ci in ko kun ja da baya hatta nudaribal qauma ai kai nudaribal qauma wato dan mu saru waɗannan mutane ma'ana mu je mu gama da su sai ce ma haka za kunna na fa'alu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi yadda kuka yi wannan ja da ba ya ce mu ba haka ba muke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu jan daga muke ba gudu ba ja da baya sahun da aka yi mutane sun tarwatse sun ja da baya ya ce to mu ba haka ba muke a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba ma ja da baya ba ma gudu ba ma ja da baya sai ce bi isa ma a wattum aka ranakun ya ce tur da Allah wadai game da abin da kuka saba ma abokan gabarku wannan ja da baya kenan zai ba abokan da abokan gaba dama akan ku kenan za su gane ku matsorata ne kenan su gama da ku yaya za ku tarwatse ku ja da baya a lokacin nan ya ci gaba da fafatawa har Allah ya karɓi rayuwarsa don haka a takaice wannan hadisi malamai suka ce dalili ne wanda yake nuna mutum yakan iya shafa wanda wato ya shafa turare wanda shiri ne shi yayi na mutuwa kamar yadda ya zo a wata riwaya lokacin da ya shafe jikinsa da turare sai ya sanya tufafi kala wannan farare guda biyu ma'ana kenan mayafinsa da wannan wanda kenan a nan kamar shirin mutuwa ne ya kenan ya shafe jikin shi da turare kuma ya sanya da kafaninsa shine malamai suka ce ba laifi mutum yana iya tattalin mutuwa gane ko kamar yadda shi ya yi shiri a nan ya shafa turarensa ya sanya da kafaninsa wanda kuma wannan hallo yana nuna mana irin jarumtar shi da gaskiyar niyyar shi da irin yakinin shi game da ubangiji subhanahu wata'ala wanda wannan kuma yana nuna halaccin kenan mutum yana iya jefa kanshi a cikin irin wannan al'amari ma'ana ka tabbata an fi ku yawa an fi karfin ku ma'ana mutum ya jajirce ya jefa kanshi domin neman shahada shine anan shine yace wa zakara fa zakara fil hadisi wato sai ya ambata a cikin hadisin inkishafan minan nas wato shine watsewar jama'a a ran nan kenan ranar yakin yanda suka ja da baya suka karaya sai yace haka za an wujuhina ma'ana ku ba mu wuri shine ma'anar haka za an wujuhina ma'ana ku ba mu wuri in ku kun ja da baya yace mu ku ba mu wuri hatta nu daribal qauma dan mu saru waɗannan jama'a kenan mu je mu gama da su shi ya gabato ya yake cewa ma haka za kunna na fa'alu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanda kuka yi yace wallahi mu ba haka ba muke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu lokacin da muke yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma gudu ba ma ja da baya sai ce bi isa ma awwattum aqranakum yace Allah wadan abin da kuka saba ma abokan gabar ku kun ja da baya kenan kun ba su damar su yi kwadayin gamawa da ku yanzu lokacin da ka ja da baya ka tsorata kenan abokin gaba ya san kai matsoraci ne kenan zai samu damar da zai gama da kai shine malam ke faɗa cewa Hamad ibn Salama ya rawaito wannan hadisi daga Sabit wato shine ibn Aslam al-Bunani shi kuma daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda babu fadli qali'a قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان هو الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب فقال الزبير أنا ثم قال من يأتيني بخبر القوم قال الزبير أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي هواريا وهواري الزبير wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadula ta 'yan rahoto idan aka ce dali'a ma'ana 'yan rahoto sawa'an mutum ɗaya ne ko biyu ne ko jama'a ne akan yi amfani da lafazin ɗali'a waɗanda za a tura su su je su leƙo su yi rahoton abokan gaba wani hali ya suke ciki kuma me suka tanada mine ne yawansu da midami suka zo da shi gane ko wanda ana buƙatar haka wanda wani ladabi ne daga cikin ladabba na yaƙi kenan a yi rahoton abokan gaba a samo labarin a san ta inda za a fito musu shine a ranar wato yakin khandak shine ghazwatul ahzab manzon Allah ya faɗa ga jama'ar su yace man ya'tini bi khabaril qaum wane ne zai je ya zo min da labarin waɗannan mutane wanda mutanen da manzon Allah yake nihin a zo mushi da labarin su sune banu quraiza yahudawan banu ƙuraiza domin sun warware alkawari wanda ke tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka mara ma kafiran ƙuraishawa da su da banu gadfan waɗanda suka zo domin su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a birnin madina to su yahudawan banu ƙuraiza sai suka warware alkawarin da yake tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ba kafiran makka haɗin kai na cewa su ma za su kama a yaƙi manzon Allah wanda shi ko sun yi alkawari ba yaƙi tsakanin su kenan su kar su taba shi su ma kar ya taba su to ya suka warware wannan alkawari maza Allah sai ya tura a je a yo mishi rahoton su yi suke ciki shine ya ce manya a tini bi kabar alkaw wa zai zo min da labarin waɗannan jama'a su ne kenan yahudawan banu kuraiza zubair ibn al-awwam sai yake cewa ana yace ya rasulullahi ni zan zo maka da labarin su sun maƙala manzan Allah ya koma faɗa manya a tini bi khabarin ƙau wa zai je ya zo min da labarin waɗannan jama'a a zubair ibn al'awam ya koma cewa ni ya manzan Allah manzan Allah sai yake cewa inna li kulli nabiyyin hawariyan manzan Allah ya ce lalle kowane annabi wato yana da tatattun mabiya an gane ku waɗanda ba gudu ba ja da baya sai ce wa hawariya tacaccen mabiya na manzan Allah ya ce a zubair ibn al'awwa ma'ana shi ne a zubair ibn al'awwa idan aka ce hawari wanda yake tacaccen mabiyi wanda yana tare da kai ba gudu ba ja da baya shi ne ya ce a zubair wato shi ne a zubair ibn al'awwa wanda a takaice malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana fagula wato ta rahoton abokan gaba kamar yadda a nan a zubair ibn al'awam ya nuna cewa shi shine zai je ya zo da labarinsu bazan Allah sai ya lissafa shi cewa yana cikin tatattun mabiyansa da haka kina wannan ladabi ne daga cikin ladabba wato na jihadi babun haliyu ba'atu dali'atu wahada قال حدثنا صدق صدقه وابن الفضل قال حدثنا ابن أيينة هو سفيان قال حدثنا ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال صدق أظنه يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير بن العوام wato wannan babi ne wanda yake bayani game da cewa shin ɗan rahoto za a iya aika shi shi kaɗai ma'ana mutum ɗaya a aika mutum ɗaya ya je ya yi rahoton abokan gaba shine a nan malam sai ya zo da ya koma zauwa da hadisin na jabir allah ya ƙara masa yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayi mutane a ranar yakin khandar shi sadaka sadaka ibn al-fadl yake cewa ina zaton ranar yakin khandar ne to sai ga riwaya kuma babu kokonto cewa ranar yakin khandar din ne domin shine ghazwatul ahzab kamar yadda ya gabata a waccan riwaya ta sufyan ibn sa'id al-thawri shine yace azunnuhu yawmal khandar ina zaton wato ranar yakin khandar ne fantadaba zubair zubair Allah ya kara masa yadda sai ya amsa sai ce ya rasulallahi ni zan je ne yo maka rahoton su thumma nadaba nas sannan ya sake sanar da jama'a ya ce wa zai zo min da labarin jama'a a zubair ibn al-awwam ya koma amsa ba karo na biyu manzo Allah ya sake sanar da jama'a fanta da zubair karo na uku ma zubair ibn al-awwam shi kadai ya daga hannun sai ya ce ni manzo Allah sai yake cewa inna li kulli nabiyyin hawariyya lalle kowane annabi yana da wato tatattun mabiya waɗanda ba gudu ba ja da baya sai ce wa hawariya zubairu ibn al-awwa tacaccen mabiyi na manzon Allah ya ce az-zubair ibn al-awwa wanda wannan wata martaba ce daga cikin sahabbai wanda az-zubair ibn al-awwa Allah ya kara masa yadda wato shi yake banta da ita tunda anan kasancewar duk a cikin jama'ar su uku manzon Allah yana faɗa ba wanda ya daga hannun shi in ba shi a zubairu ba da haka wannan yana nuna mana kenan in har bukata ta kama yin bulaguran mutum ɗaya ba laifi ba ne ba an gane ko mutum ne ya yi bulaguro shi kaɗai in har bukata ta kama ba laifi ba ne a aika mutum ɗaya amma in dai har babu wata larura to bai dace ba mutum ya yi bulaguro shi kaɗai domin shine malam ya zo da wannan babi na gaba cewa babu safarin da isnayin babu safarin da isnayin qala haddathana ahmad ibn yunus qala haddathana abu shihab an khalid bin al-hazza an abi kilaba an malik bin al-huwairis radiyallahu anhu annahu qala in saraftu min indi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فقال لنا أنا وصاحبي لي arzina wa aqima wali ya umma kuma akbaru kuma wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na halaccin bulaguro na mutum biyu an gane ko bulaguran mutum biyu ba ana nihi bulaguro na ranar litinin ba babu safar litnai baban da ke bayani game da halaccin bulaguro na mutum biyu domin malam ya kalli akwai hadisi wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake faɗa arrakibu shaytan warrakibani shaytanan sai ya ce wa salasatu rakab manzon Allah ya ce mai tafiya shi kadai shaydani ne masu bulaguro su bi shaydanu ne sai ya ce ayari wato su ne mutum uku kenan karancin matafiya a samu mutum uku to wannan hadisi hadisi ne ingantacce kuma a nan manzan Allah ya kamanta cewa mai bulaguro shi kadai shaidani ne ma'ana domin ba komai bai kai shi zuwa yin bulaguron shi kadai wato face shaidani an gane ko domin hali ne daga cikin halayen shaidani ma'ana shaidani shi ne kenan ya iza shi akan aikata wannan aiki yin bulaguro shi kadai domin me yasa kasancewar mutum bulaguro shi kadai akwai illa takan iya yiwa mutum ya Allah ya karbi rayuwar shi a cikin halin bulagurin kuma a rasa wanda zai tsaya a kan shi kaga yin mutum biyu ne ma sai ya zamanto takan iya yiwa Allah ya kaddara ɗaya ya mutu ko kuma gaba ɗaya su mutu to wane ne zai ɗauki ɗawainiyarsa amma duk yanda za a yi in mutum uku ne to akan iya mutum biyu dai in ɗaya Allah ya masa rasuwa biyu za su iya tattala shi akan duk abin da ya kamata to don haka aka karhanta kenan yin bulaguro na mutum ɗaya ko mutum biyu amma in har bukata ta kama to ba laifi kamar yadda a can kina manzan Allah ya tura a zubair shi kadai ya tafi domin ya yi rahoton waɗannan jama'a kuma haka a wannan hadisi da malam ya zo da shi hadisin malik ibn al bayan sun zo birnin madina sun yi wasu kwanuka a gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya ce lokacin da muka juya za mu koma gida manzan Allah sai ya faɗa gare ni ni da wani abokina manzan Allah ya ce in lokacin sallah ya yi azina manzan Allah ya ce ku yi kiran sallah yake ni da azina ma'ana ɗaya daga cikinku wato ya yi kiran sallah ba yana nihin cewa gaba ɗayan ku yi kiran sallah wa a ƙima ku tada iƙama sai ce wani ya umma kuma akbaru kuma manzan Allah ya ce babba daga cikinku wato ya limance ku me yasa saboda a wajen fahimtar addini duka ɗaya suke a wannan lokaci sun zo iya kwanukan da suka yi abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare suka yi kuma duk abin da yake na karantarwa sun fahimta to don haka a nan kenan sai a tsaya kuma a kalli shekaru wanda ya fi shekaru shi zai yi limanci kenan in har an samu daidaituwa a bangaren fahimtar addini don haka a nan kenan su biyu da suka yi bulaguran shine ana manzon wannan malam yayi babi na musamman na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك